نعم مثلا قال المصنف رحمه الله تعالى وقال ابن عباس رضي الله عنهما من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع ربقة الإسلام من إسلام من عنقه وقال ميمون بن مهران إياكم وكل اسم يسمى بغير الإسلام وقال مالك بن أنس رضي الله عنه رحمه الله تعالى لم يكن من هذه الأقواء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان رضي الله عنهم وقال مالك بن مغول إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة فألحقه بأي دين شئت na'am ƙoyin ga atar wasu daga cikin yan karkatattu suna lizimta mawa ahli sunna su cewa masu kiran kansu salafiya to gashi nan dai magabata na cewa kar wanda ya ambata wato ya ambaci kanshi da wani suna sabanin musulunci to cewa salafiya ko na makamancin haka yayin da yan bid'a suka yi yawa kowa yake jingina kanshi zuwa ga wani imami nashi ko wani jagora nashi ko wani shehi nashi al-sunna jama'a sun suke cewa mu salafiya muke yi an ce salafiya shine gun tsarin magabata kawai annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi da duk wanda ya taho akan tsarin shi kenan bai zama kungiya ba bai zama to suna na wata firka ba a sifa ce ta waɗanda suke kan addini wanda yake alal jadda ina fata an gani darura ce ta sa ake cewa salafi amma asali mu musulmai ne amma yanzu ka ce kai musulmi ne shi ma ɗan ɗariƙa zai ce shi musulmi idan lalacewa har ɗan shi'a ya ce shi musulmi ɗan ƙadiyaniya ya ce shi gwana ya ce shi musulmi ne to aka ce to ni musulmi ne salafi kenan ba musulmi ne ba tijjani ba ba musulmi ne ba ƙadire ba ni musulmi ne salafi mai bin tsarin sa abubakar da umar ayo na'am صلى الله عليه وسلم وقال عطاء إن فيما أنزل الله تبارك وتعالى على موسى عليه السلام لا تجالس أهل الأهواء ويحدثوا في قلبك ما لم يكن وقال أبو كلابة ما ابتدع قوم بدعة ليستحلوا فيها السيف وقال أبو كلابة في قول الله تعالى في قوله تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين قال أبو خلابة فهي أجزاء كل مفتر, كل مفتر إلى يوم القيامة فهي جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة دلة في الحياة الدنيا تنبري أتكن كسكنشي
وقال أبو خلابة إن أهل الأهواء أهل ضلالة ولا أرى مسيرهم إلا إلى النار وجربهم فليس أحد منهم يتحد رأيا أو قال قولا فيتناهى دون السيف وإن وإن النفاق وإن النفاق كان ضروبا ثم تلا ومنهم من عاهد الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما فرق الجماعة abin da yake nufi cewa bid'a kala-kala ce kamar yadda munafunci yake wato yana shigowa ta fuskoki mabambanta sai buga misali da faɗin Allah wa minhum man ahada Allah daga ai wa minhum suna da yawa cikin tauba wa minhum wa minhum hasabai suka ce kai mun yi tsammani sai an ayyana suna ma inda ana faɗin sifa ana faɗin sifa munafukai hankalin su na tashi ana cewa wa minhum kuma an san sifar su ce kar a zo a fara kama suna shi yasa suke kiranta al-fadhiha tonan sirri tonan asiri na'am
sallallahu alaihi wa qala ibn abbas radi Allahu anhu aiwa shi ne da zan ce cikin wa minhum din ba dai ya kawo ba asu ne nan ni mata wa ga ɗaya ce amma aiwa aiwa ya kawo uku ya kawo daga ala sabilin misal na'am صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس رضي الله عنهما من طرق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ثبت مرفوعا cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda Allah ta'ala ya sanya ya zama shugaba akan ka to kai hakuri kaga shawara annabi kake nan kai hakuri yace kai zanga zanga ba yace kawai yace kai hakuri domin duk wanda wato ya rabu da jama'a ta ainihin wato musulmi daidai da take daya ya mutu ma ta maitatul jahiliya maitatul jahiliya da ya mutu wurin zanga-zanga ya mutu wurin muzahara ya yi mutuwa irin ta jahiliya ba ce arne ba ne amma da ya mutu babu bai'a a tattare da shi kaga yana da adalci aina
وقال محمد بن حسن ابن الحنفية لا تقوم الساعة حتى تكون حتى تكون خصومة الناس في ربهم وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يوشك أن تظهر شياطين مما أوثق سليمان سليمان بن داود عليهما السلام يفقهون الناس فقال أيوب السختياني قال لي أبو جلابة يا أيوب احفظ عني أربعا لا تقل في القرآن برأيك وإياك والقدر وإذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك فينفذ فيه ما شاءوا kakka ba su jinka wannan ana sakaci da shi sai mutum ya zauna yana ta sauraron yan bidiya ko da da niyyar ya saurara ya yi dariya da a'a hakan baka in shubha ta tashi shiga ba ta neman izininka manya-manyan malamai irin su ayyub ibn abi tamima tasaftiyan yana hana kunnan shi sauraron yan bidiya har ma yace in sun matsa shi sai ya fita har aya suka ce za su karanta mushi yace a ba zai saurara yana tsoron ya ji wani abu ya zauna cikin zuciyar shi ayyub ba to ina ga mu bidiya ba a saurare a dinga haddara mutane wanda kaga yana saurare ka hana shi wanda ya kasan kana da iko kan shi dan uwanka ne kaninka ne yan gidanku ne ba kowa ake saurare na'am
صلى الله عليه وسلم وقال إبراهيم النخعي في قوله تعالى وألقينا بينهم العداوة والبغضاء قال هم أصحاب الأهواء وقال معاوية بن قرة الخصومات في الدين تمحق الأعمال وقال يوسف بن أسباط النظر إلى أصحاب إلى صاحب بدعة يبطئ نور الحق من القلب kallo fa ba runguma ba kallon dan bidiya ka dinga kallon dan bidiya sai ya sa imanin ka yayi rauni da gaskiya san gaskiyan ka sai yayi rauni a cikin zuciya to ina ga mai kai mai ziyara ko ya rungume shi ko ya dinga yaba shi ya dinga yaba shi ya ce wani jajirtaccen malami matashi mai karantarwa yana yaba dan bidiya yana yana kokari ciki kokari yana yada tijjaniya yana kokari kuma to idan ka ma ka tsaftace shi daga kallon su kunnan ka ka tsaftace shi daga sauraron su kallon tana kuma harshen ka sai ka lawwata shi da ambaton su riyadu billah na'am kuma sai shi ba eh ya karewa ne tunda wanda yace yana yada manufofi na alheri wace kariya ta wani kariya ce ko ai kun san abin ga ko da kabiru gombe ya faɗa akan wake da suna ne da mujunaidu ne ko muniru muniru ko zai eh yana nan wani bugage yana yada manufofi na alheri
صلى الله عليه وسلم Allah
وقال صلى ka kare الله عليه وسلم وقال بشر بن الحارث إذا كان طريقك على صاحب بدعة فغمض عينيك قبل أن تبلغ إليه
duk wa iri wanda ka fada rami da ka haɗa ido da shi yana صلى الله عليه وسلم وقال أبو العباس الخطاب إذا إذا خرجت من بيتك فلقيك صاحب بدعة فارجع فإن الشياطين محيلة به محيطة به
wata ka koma kai nazar eh ko ka bari dai akalla in ya wuce ko kuma ka canza hanya kuma yanda wani asar din yake wa khudh fi fi tariqin ghayr صلى الله عليه وسلم وقال مسلم بن يسار إياكم والجدال فإنها ساعة جهل ساعة جهل العالم وفيها يبدأ الشيطان زلدا ولكن- وقال الحسن إن صاحب البدعة لا يقبل له صوم ولا صلاة ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا جهاد ولا صوت ولا عدل وقال الزهري الاعتصام بالسنة نجاة والعلم يقبض قبضا سريعا فنعش العلم ثبات الدين والدنيا وذهاب ذلك كله ذهاب العلماء وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل وقال محمد بن علي رحمه الله تعالى لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله kun san yan bidiya abin da yasa suka sun san ba su da gaskiya suke neman gaddama da jayayya dan su dauke hankalin ahli sunna daga karatu ne. su dauke hankalinku daga karatu ku koma kawai gardama amma ku rabu da su duk bid'ar amma da ta bullo ta danno kai ai mata rabi a daka su a ilmance aya da hadisi to su wannan yana musu ciwo amma yanzu idan aka zo aka zauna da shi an daga fa darajar shi galibi yara yaran nan musamman na bauchi wannan wawayen su wa yake da abul fasadi suke ce mai dawa a san su ba in ka lura in ka lura shekarun baya ma wanda yake dan ganin su haka za a gan su a yunwace eh duk kasusuwan wuyansu da wasu yajika ne ga shi na mishirin kamaraya suke sa amma wannan kolawa ne kawai zawuya suke kwana irin ta almajirai na san ma'ula Allah lawa alam amma dan fara zama da su din nan da ake yi a shiga shafin sarki zaki yake kowa wani halakake ana tattaunawa da su da wane ne sai shigoyi suka yi ta shiga cikin wasu da kuma wasu 'yan bidi'an da su sun rasa damar me za su faɗa ko me malamansu za su gai domin kare wato rududu na ahli sunna da suke musu shi ne aka fara ɗaukan su ana kai su umara da suka yi ta hotuna ƙauyawa ga wani andin an kani suka fara sanya manyan riguna har wani daga cikinsu yana cewa ya sa mota da na ji magana har dariya ne in wane amsa tambaya kaza ya sa kyautan mota kowace shi yaushe shi aka fara ba shi kyautar motar horo to hakan sai ya ba su ɗaukaka a duniyance a gurin allah dai kaskanci suka ƙara an fahimta ku to sai ya ba su wato ɗaukaka a duniyance to ire-iren wannan ba a sauraron su kuma kamar yadda albanin zaria allah ya gafarta mishi al albanin zaria yake cewa duk ɗan bid'a da kaga yana neman a yi gaddama da shi to jahili ne shi ne a cikin kilif din yake cewa yanzu ka sharif sali tun da dai nisbiyan an kwatanta shi da sauran shi yana da karatu an fahimta ko ba ya yadda a tattauna da shi ba zai taɓa yadda ba amma ya ce kaga ɗaya rubuci da yake wawa ne ya ce ko mu muka ce za mu zauna da shi sai ya yadda tun da ba shi da ilimi to nan da kaji suna dan bidi'a mai karatu ba me yasa ba su yadda sun zauna da sai ibnu al-qayyim ba ayya ta nema yace har su ma yi rubutu shi ya raddi suka kiya ya ce su zuwa yi mubahala suka ki inda yanzu ne al'akalli zai ce ko ma yi rubutun an gane ko su ce su su ɗauko littafin su ce za su yi nakari ai suna gangancin yin hakan a yanzu misali wancan da ke suna sun san me suke yi a cikin bida'ancin nasu ya suka kiyarda shi ne ayyayi alkafiyatu shafiya hau shi ne suka ba shi wucewa ne ya yi cikin alkafiya cikin nuniya sau da aka tattaunawa da su kamar yadda wato muka ji akar a baya sa'atu sa'atu zallatil alim sai ya sa ka yi wauta ya sa ka wasu maganganu wanda za a ce kashi sau da istifzazinka za su dinga yi da gangan da gangan za su dinga istifzazinka shi asali haɗa guri da su ma kamar yadda muka ji a baya cikin karatun shari'a in ba shugaba ba ya nema inda shi shugaba akwai sandar mulki da iko a hannun shi in ka kure dan bid'an alal akalli zai iya rufe mai baki wannan kaga tattaunawa ta yi amfani amma me ma'anar ku zo ku tattauna da shi duk da eh kafi shi gaskiya kafi shi hujja ku ka ƙara mai daraja kuma gobe ya ƙara komawa shafin shi amma ƙarya tunda ba amana gare shi ba yamma shari sai ka buge kawai shi kai yanzu aikin ka shine ka fito ka wanke kanka kaga ya bata ma lokaci an bata ma ɗalibai lokaci daga karatu shine asali wannan tattaunawar sai in dole ta kama bisa shuru da ainihin dawabit sannan sai a yi ta nuna
وقال عمر وقال غضيف بن الحارث لا تظهر بدعة لا تظهر بدعة إلا تلك مثلها من السنة وقال ابن سيرين من كان ما كان الرجل مع الأثر فهو على الطريق الله وقال إبراهيم لو بلغني عنهم يعني يعني الصحابة رضوان الله عليهم أنهم لم يجاوزوا بالوضوء غفرا ما جاوزته وكفى على قول إزداء أن تخالف أن تخالف أن تخالف أعماله أن تخالف أن تخالف أعماله أعماله وكفى على قوم إزراء أن تخالف أعمالهم
وكفى على قوم إزراء أن تخالف أعمالهم
وكفى على قوم إزراء أن تخالف أعمالهم
أعمالهم سوء صحابين يكيني kamar ya isa ya zamanto abin kaskanci ga mutum ƙaumin nan sai ya yi intifati daga jam'i ya mai da shi mufra an tukhalifa a'malahu kamar kamar ma'anai shi kafa ala qaumin izra'an an yukhalifu a'malahum ya isa ya zama abun kaskanci ga mutum ya zama ya saba ma aikinsa na fata an gani صلى الله عليه وسلم وقال الشجاع انما اكتب الاثر فما وجدت قد سبقني اليه حدثتهم به وقال بعض العلماء ولدت قبل الاعتزال وقال الشعبي كنت ولا رفض في الدنيا yin jikir kiran sa da sha biyu ce shi an cin mu a gaban mu aka yi ce ina fata an gani daga su yanzu in sun tashi su dinga kafa ma hujja da kungiyar izala shi kungiyar izalan ma ai shekara ta kaza aka kafa shi ai ni ma yaki nake da ita an gane ku ka ce musu ni ba yaƙi ne ke da ita amma ka ce mun yaushe aka kafa hadisin yauwa yaushe ne aka ƙirƙiro ayar to nan ne za mu tattauna da kai domin ni su ne jagorori na aya da hadisi da maganganun magabatan da suke bisa aya da hadisi amma kai ta ka ɗariƙar har wanda ya haife ta an san san da aka haife shi ai akwai da ko an san san da aka haife shi kowace ɗariƙa ko haka ce amma wanda yake kan salafiya yake kan sunna shi ne shi asali daga saukar wahayi ne kawai in kuma kana ganin saukar wahayin yarinta ne kuma kai ka sani eh wannan kai da mai wahayi na'am sallallahu alaihi wasallam وذكر القدر, القدر عند مجاهد فقال كفرت بدين ولدت قبله وقال مالك بن انس رحمه الله تعالى قيل لرجل عند الموت على اي دين تموت فقال على دين ابي عماره وكان رجلا يتولاه من بعض اهل الاهواء فقال مالك رحمه الله يدع دين ابي القاسم ويموت على دين ابي عماره ya la madalla eh yanzu ga addinin annabi sallallahu alaihi wasallam mutu kan addinin Abu Umar ai tabewa ce tabewa ce kaga ya cika da mummunar kalma
صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد بن راشيان الكفي قال حدثنا علي بن حرب قال أنه قال قال لنا سفيان بن عيينة عن ابن عن ابن عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال قال لي معاوية رضي الله عنه أنت على ملة علي رضي رحمه الله رحمة الله عليه قلت لا ولا على ملة عثمان أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس amma kaga kaga wannan tsakanin su ne ko tsakanin manya yanzu mutum ya tambaye ka kan addinin annabi a sirrina ali kake sai dai in ka san akwai shi'anci tare da shi an fahimta ko shi ai yanzu su yanzu dukansu sahabbai ne duka hudun da aka ambata da shi muawiya da sayyiduna ali da sayyiduna abdullahi ibn abbas da wa eh, da uthman ibn affan dukansu sahabbai ne sai ce ni akan addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da abin da yasa an samu rashin fahimtar juna ne tsakanin sayyiduna ali da muawiya shi yasa ya faɗa haka sai ce ni ba kan milla ta sayyiduna ali ba ba milla ta sayyiduna usman ba dan mutu akan milla ta annabi muhammad ina kan milla ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da dukkan millar su ɗaya ne. ai ba su saba a cikin usul ba dukkan sahabbai babu sabani cikin usul tsakaninsu sabani ne na wijhatun nazar ina fata an gane domin shi muawiya ba da sunan khuruji ya fito daga sham ba daga baya ne abu ya zama fitina kun fahimci wannan ai ba da sunan khuruji mawa sayyidina ali ya fito ba a ba ba lokacin da zamu dogon bayani akai kamar yanayin yanda sham ta dimauce yana cikin khutuba a masallaci aka zo da rigar sayyidina usman da in yatsun ma matar shi da aka sare na'ila ko aka zo wanda ya zo da shi ya zubar ya fara kuka cewa an kashe usman kaza kuma dukkan wala'in suka sai duna usman ne mutanen sha tunda banu umayya sun yi karfi kwarai a sha domin su abu sufiyan tun lokacin sai duna abubakarin suka tafi yaƙi ƙasar sha da shi da zuri'a shi su zai yazid ba yazid ibn muawiya ba akwai yazid ibn abi sufyan wanda yana cikin qada yana cikin jagorori da komandoji a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su muawiya da sauransu su zama sun yi zuri'a a can kuma su suka karantar da mutanen sham da su abu ubaida sai zama suna girmama sayyidina uthman da dangin shi yanzu da aka zo aka kawo mutuwar labarin kashe sayyidina usman ta siga wadda take muhayyija jiddan garin ya ɗimauce mu'awiyar ya ga dole sai ya je ya bi ba'asi don ya samu ya iya yin wato tahdi'a wa sha'ab din shi a hanya ne masu kai sako aka samu munafukai a tsakani cewa aka ce aka ce musu na Uthman ga Muawiya nan ya taho zai yaƙe ka aka dawo aka ce ma Muawiya ga Ali nan ya fito zai yaƙe ka dan ya kwace mulki ya nada kanshi khalifa shi Muawiya ya fito da niyyar a dau mataki kan wanda suka kashe Sayyidina Usman so da ya san tawaga ce mai karfi yanzu ya taho da runduna ne dan a i'tizazin Sayyidina Ali kan a ci galaba akan su to sai aka canza wato ainihin magana sai har wani ya yi rubutu da stampin na sayyiduna Usman ya iya sanye irin na sayyiduna Usman kafin a kashe sana su ya yi rubutu cewa gashi gashi gashi gashi Muawiya ya zo ya kawo ɗauki ga irin yadda halin da ake ciki da sauransu to a lokacin shi kai babu waya babu social media ku bai san me ke faruwa ba bai san me ke faruwa ba a tsammanin shi hatta su sai guna ali din duk sun kuma haka ne ma sun rasa ya zasu da tsuwa tunda munafunci abin aka shirya aka tare su na ali a gida aka tare talha aka tare azubair aka hana su fitowa da sunan masoyan su ne suna ta ihu suna kabbara a kofar gidan sayyidina ali suna sai ali wancan suna sai talha wannan suna sai azubair kuma hana shi fitowa dan a samu damar sadadawa a kashe sayyidina usman ina fata an fahimta da kai shi mu'awiyya ya tau da rundina saboda koda sai ina ali zai bukaci taimakon shi karshe sai abin ya zama to an gurbata shi shi mu'awiyya yana a dau mataki kan wanda suka kashe sama kuma sai na ali yana baya yiwuwa a dau mataki babu shugaba kuma haka ne fauza zai zama baya yiwuwa a dau mataki a ce za a hukunta wani hukunci na i'dam kuma babu shugaba ba zai yiwu ba sai dukkan sahabbai suka yi ijma'i na madina kan sai nuna ali shi ya cancanta ya zama khalifa aka nada shi a matsayin khalifa munawashat da aka fara samu tsakanin rundunar sayyiduna ali ta iraq da rundunar muawiya ta ainihin wato sham sayyiduna ali da muawiya ba su san ma ana yakin ba tunda yanzu an zo da daddare aka ce to a bari gari ya waye sai a tattauna kawai sai ji akai ana tafarin wuta ana ruwan kibau ana fada wa'incan sun fudda wata katiba wa'innan ma sun fudda ba da izinin mu'awiyya ba ba da izinin sayyidina ali kun ji yanda abin ya fara dagule shine sai su abu musa al-ashari da amr ibn al-as radiyallahu anhu wa suka ce ko shi abu musa na tare da sayyidina ali shi kuma amr ibn al-as yana tare da mu'awiyya suka ce duka wa'inda sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam su daraja hakan bai kamata a zauna a tattauna daga cikin yakin babu sahabi ko ɗaya da ya fa cikin wanda suka kai harin nan babu sahabi ko ɗaya duka wasu gurɓatattun akhlaq ne waɗanda suke afkar na ainihin ibnu saba suna suna abin nan su daga na shamfin da su yan iraq wanda in ba ka bibiyi tarihin gurin ma kuma ba kowane littafi na tarihi ba akwai wanda shi mai littafin ba shi ke da matsala ba amma shi bai da kwarewa ba mutakhassusi ba ne ba a rahoto ba za ka iya fahimtar shi duk abin da aka samu na rahoto zai kawo ne tunda aikin jarida galibi haka yake amma waɗanda sun yi rubutu domin su bayyana yadda su suranta yadda abin ya faru kuma suka zama umana'u kuma suka zama to asbatu kamar su ibn al-arabi misali cikin al-awasim min al-qawasim sai da ya kokarin tantance komi ga labarin da yake na ƙarya ne sai ya kawo shi an gane ko sannan sai ya kawo kuma kasi matubahar to ga abin da ya tabbata waccan ƙarya ne ga ta inda ta samo asali sai kaga daga shi'a domin sukan yi riwayar galibi daga tarihi na al-qabari wanda kuma malamin shi shi kuma kazzab muttaham cikin waɗanda yake ruwa daga gare su duk da hannun shi aka yi ta samun waɗannan riwayoyin na ƙarya so da ka sai da tantancewa sannan za ka gani daga ilimin tarihi musamman abin da ya faru daga saƙifatu bani sa'ida zuwa abin da ya kai har kisan saiduna hussein wannan hikba min zaman to dole ka fahimce ta gurin ahlus sunna wal jama'a al-muhiqin me suka faɗa a kai menene ya tabbata a kai amma an ka biye an rujudu da kai duk wani labari da za ka gani a rubuce ko ka ji ana gai wallahi za ka yi mawa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam rashin mutunci da rashin adalci ina fata an gani saqifatu bani sa'ida inda aka yi masayyidina abubakar mubaya daga nan a taho zuwa wato ainihin maqtali umar a taho zuwa ga ainihin wato mas'ala ta ahli shura a taho zuwa ga maqtali uthman a taho zuwa ga bai'atu ali a taho zuwa ga aljamal da as-siffin a taho zuwa ga wato ainihin abin gari tsakanin muawiya da sayyidina ali tsakanin muawiya da sayyidina hasan da kuma zuwa kashe sayyidina husain akwai ƙarairayi bila adadin da aka yi ta haɗawa wanda in ba ta wannan hanyar gwada na ambata musamman kallon littafin kula arabi zai wuya ka iya samun natija mai kyau sai a shawasha maka tunani amma dai kafin komi ka tsabtace zuciyarka game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda malamai dama suke karantarwa alkaffu amma shajara bainah in ta kama ne al'umma sun shiga cikin rashin ganewa za a yi musu bayani to shine sai a ayyukan gaba amma asali su sabai kawai ka nema musu yardar Allah ka yi gaba dama ya ma yarda da su ya ƙara yarda da su kuma don kai ma ka shiga cikin eh cikin mabiyansu ka samu tsira haka in ka faɗi magana mai daɗi a kansu ka yi itikadi mai kyau a kansu don ribarka ne da amfaninka don ka shi a tada kai tare da su uhibbu salihin wa lastu minhum la'alli an anala bihim shafa'a wa akrahu man tijaratuhu al-ma'asi wa in kunna sawa'an fil bid'a Allah ya samu dace
قال رحمه الله تعالى قال ابن عباس رضي الله عنهما ما اجتمع رجلان يختصمان في الدين فافترقا حتى يبتليا على الله عز وجل وقال ابراهيم النخعي ما خصمت قط ما خاصمت قط وقال معاذ يد الله فوق الجماعة ومن شد لم يبالي الله بشروره وقال يا ذو مرفوع يد الله مع الجماعة نعم صلى الله عليه وسلم وقال مصعب لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك إحدى اثنتين إم إما أن يفتنك فتتابعه أو يخفيك قبل أن تفارقه وقال علي رضي الله عنه من فارق الجماعة فقد خالع ربقة الإسلام من عنقه وقال أبو الزبير رضي الله وقال أبو الزبير دخلت مع مع طاووس على ابن عباس رضي الله عنه فقال له طاووس يا ابن عباس ما تقول في الذين يردون القدر قال أرو قال أروني بعضهم قلنا صانع ماذا قال قال أن, أن أجعل يدي في رأسه ثم أدق عنقه حتى أقتله وإذا وأنين نعم
وقال ابن عباس رضي الله عنهما من فارق الجماعة فقد مات فمات ميت فمات مات ميتة جاهلية وقال مجاهد في قوله يخوضون في آيات الله قال يكذبون بآياتنا قال الحسن والله لا والله لا يقبل, لا يقبل الله من مبتدع عملا يتقرب به اليه ابدا لا صلاه ولا صياما ولا حج ولا ولا زكاة ولا حج ولا جهادا ولا عمرة ولا صدقة حتى ذكر أنواعا من البر قال إنما مثل أحدهم كمثل رجل أراد سفرا هاهنا فهل يزداد من وجهه الذي أراده إلا بعدا وكذلك المبتدع إذ لا يزداد بما يتقرب به إلى الله إلا بعدا وقال وقال مرة الطيب في قوله تعالى وأفئدتهم وأفئدتهم هواء قال منحرفة عن الحق لا تعي شيئا وقال أبو حمزة سألت إبراهيم عن هذه الأهواء أيها أعجب إليك فإني أحب أن آخذ برأيك فقال ما جعل الله في شيء منها مثقال من ذرة من خير وما هي إلا زينة من الشيطان وما الأمر إلا الأمر الأول
wanda shi ne wancan gaskiya kaga tambayar da ya mai ayyuha a'jabu ilaika kun gane wace ta dan fi burge ka sai ce bayi kan bayan da za a yi bid'a ta burge da ta fara burge ka duk kankantar ta to abin gaba zai ta abin gaba zai ta amma malamai sukan ce cikin al'aduwa waɗancan al'afadiyya sukan ce ash'ariyanci ya fi dama-dama ba cewa ake kafi son ash'ariyanci da ku fahimta kafi son ash'ariyanci su hana ba zancen so ba zancen so kwata-kwata amma dai ash'ariyanci shike da ɗan dama-dama akan mu'tazilanci shike da ɗan dama-dama akan jahamiyanci shike da ɗan dama-dama akan kadariyanci da irja'anci amma dukkan su batattu amma ai ko a kafirai akwai dama-dama ko لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدنهم أق- ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى فمسلمان كيسان سوسوني سكاكو أنسان مسلمين kaga akwai me ake cewa akwai fifiko girman kafirci da kuma girman bid'a amma ji duka ba kullu bid'atin dalala to ya za a yi kaso dalala na
وقال أبو حمزة آه، آه، وقال الحسن وقال أبو العالية نعمتان لله علي لا أدري أيهما أفضل أو قال أعظم أن هداني الإسلام والأخرى أن عصمني من الرافضة وقال الحسن بن شقيق كنا عند ابن المبارك في ya كتاب- kara wata nuska wal haruriyyah wal murji'ah wal qadariyyah wal ahwa kaga jam'i wa jama'i wa in ka shafa baka ji ta a cikin tijjaniyanci qadiriyanci shi'anci murji'anci kungiyanci to ka gode ma Allah ni'ima ce babba na'am صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن بن شقيق كنا عند ابن المبارك إذ جاءه رجل فقال له أنت ذاك الجهمي قال نعم قال إذا خرجت من عندي فلا تعد إلي قال الرجل فأنا تائب قال لا حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك
kaga sai ce kawai to na tuba to haka kawai ake tuba kai tsaye ai sai ka tabbatar da abin da kake din bata ne amma yanzu dan ya ya ainihin yardar da shi ne sai ya ce ya tuba ya ce a'a ni har yanzu kakka dawo sai bi tubar ka ta bayyana kamar yadda bid'a ka ta bayyana tubar ka sai ta bayyana kamar yadda bid'a ka ta bayyana wannan musam a babin mu'amala kai ba cewa kai mu misali ba ka yadda ba tubar shi ba ta karɓu ba a wannan baka da hurumin na tsakaninka da ubangijinka ne amma ni ka ga mu'amala mai kyau tsakaninka da ni to an ce makare ana suna a gidanku ya ce mu gani a ƙasa da akwai wanda da yawa zaka ji ya ce shi ya tuba daga kaza amma fa har yanzu wa'incan mutanen da su yake rayuwa da su yake zama to komawar shi gidan jiya amrun ne badihi badihiyun ya koma dan da yana iya koma amma ya tabbata ya tuban tubar ta bayyana irin yadda bid'a shi ta bayyana shi kenan wannan magana ce mai kyau na'am صلى الله عليكم وقال بقية بن الوليد قال لي ثابت بن عجلان أدركت مالك بن أنس وسعيد بن المسيب وعامر بن الشعبي وسعيد بن جبير والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان وعطاء وطاووسا ومجاهدا وابن أبي مليكة ومقتولا وسليمان بن موسى والحسن وابن سيرين وأبا عامر وأبو عامر أدرك أبا بكر الصديق رضي الله عنه أدرك أبا بكر الصديق رضي الله عنه مع غيرهم قد سماهم فكلهم يأمرني بالصلاة في جماعة وينهاني عن الأهو- عن الأهواء والبدع حتى قال وقال لي يا أبا محمد والله ما من عملي شيء ما من عملي شيء أوثق في نفسي من مشيتي إلى هذا المسجد ولربما كان عليه الوالي كما شاء الله أن يكون قد عرفنا ذلك منه ورأيناه فلا ندع الصلاة خلفه a gani ko Allah ya kaddara shugaba da yanda ya zama kafka ka saba mishi ka saba mishi cikin abin da ba saban Allah ba ainihin wato ah, saban Allah cikin abin da yake bi- biyayya ce ga Allah in yi umarni da ma'asiya ne to anan ne ba za a mai asamu wa ta'a ba kuma shi ma ba cewa kai a mai khuruji ba ba za a mai khuruji ba da haka wa'in ga da ya lissafo har da sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Anas dan Malik ce su ne suka umarce shi da cewa yayi sallah a jam'i ana yabi jama'a ta musulmi sannan kuma suka hana shi yin bid'a bid'a kirkiro ta ko koyi da ita duka bata ne, kowace kalar bid'a ce na musamman bid'a akadiyya na ko ta aiki ce laifi ce kuma tana bayuwa zuwa ga ta kudiri na'am صلى الله عليه وسلم وقال ابن وهب سئل مالك عن أهل القدر أيكف عن كلامهم أو خصومتهم أفضل قال نعم إذا كان عارفا بما هو عليه قال وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتخبرهم بخلافهم ولا ي- ولا يراضع ولا يراضع ولا تصلي ولا تصلي خلفهم
ya ce wala tuwada'ul qawla wala tuwa tuwada'ul qawla
ولا ترى wannan ya kawo shi masta biyu shi da wannan
ولا يراضع ولا تصلي خلفهم قال مالك ولا أرى أن يناكح to yurada'u shi ya la yurada'ul qawla kai musu magana dan su yarda
صلى الله عليه وسلم وقال سئل مالك وسئل مالك عن تزويج القدري فقال ولا عبد مؤمن خير من مشركين
هناك ولا عبد سني خير من بدعي ولو أعجبه نعم صلى الله عليه وسلم وقال سمعت مالكا رضي الله رحمه الله تعالى يقول كان ذلك الرجل إذا جاءه بعض هؤلاء بعض هؤلاء أصحاب الأهواء قال أما أنا فعلى بينة من ربي وأما أنت فشاك فاذهب إلى شاك مثلك وخاصمه مم.
قال وقال مالك يلبسون على يلبسون على يلبسون على أنفسهم ويضربون من من يعرفهم وقال مالك قال لي رجل لقد دخلت في هذه الأديان كلها فلم أرى شيئا مستقيما فقال له رجل من أهل المدينة من المتكلمين فأنا أخبرك لما ذلك قال قلت لأنك لا تتقي الله ولو كنت تتقي تتقي الله لجعل لك من أمرك مخرجا مم.
وقال أبو سهيل عم أنس بن مالك رضي الله رضي- رحمه الله تعالى شاورني شاورني عمر بن عبد العزيز في القدرية فقلت أرى أن تستتيبهم فإن تابوا وإلا ضربتهم بالسيف فقال عمر ذاك رأيي وكذلك كان يرى مالك وأنس والحسن فيهم مم.
وكان الحسن بن محمد بن علي لا يرى المسلمين وكذلك الخوارج مم.
وقال ابن المبارك من تف- من تعاضى الكلام تزندق وقال ابن المبارك إن لله ملائكة يظلمون حلق الذكر فانظر فانظر مع من يكون م- مجلسك لا يكون مع صاحب بدعة فإن الله لا ينظر إليهم وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة الله
وقال محمد بن النضر الحارثي من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة وهو- ووكل إلى نفسه وقال الفضيل بن عياد عيا- ابن عياض رحمه الله تعالى أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة ينهون عن عن أصحاب البدع وصاحب سنة وصاحب سنة وإن قل عمله فإني أرجو له وصاحب بدعة لا يرفع الله له عملا وإن كفر shi sunnarka wala Allah tashfa'u laka in ka kankame sunna za ta iya cetonka amma shi dan bid'a aikin shi haba'an bid'an nan ta bata aikin nashi musamman bid'ar drama kuma duk galibi da inda muke magana kan su kawai sukan kai zuwa ga kafirci sukan kai zuwa ga kafirci shi yasa ita koyaya ne ake barinta zunubai ma Allah ta'ala ya ce wala taqrabul fawahisha ma zahara minha kuma babban wanda kuma ittifakan wa ijma'an bid'a ta fi zunubai hadari Eh, an ce zunubi kowanne a bar shi to ina ga bid'a in ba da aure na
وقال عبد الله بن عمر السرحسي عالم الحرم صاحب ابن المبارك أكلت عند صاحب بدعة أكلة فبلغ ابن المبارك فقال لا أكلمك ثلاثين يوما Mm, ta'ziri ta'ziri Eh, ya ce ya je ya ci abinci tare da dan bid'a so ɗaya ba yace ko kwana 30 ba ni ba ku.
أحسن الله عليكم وقال إسماعيل الطوسي قال لابن Za المبارك ka kaga ko ɗanka ne ko ko yaro ne kare ka gan shi yana sauraron ɗan bidiya ko ya yi sallah masallacin ɗan bidiya sai ka ce to wata ɗaya ba ku dore kira shi ina
صلى الله عليه وسلم وقال إسماعيل الطيس- الطوسي قال لابن المبارك يكون مجلسك مع المساكين وإياك أن يكون مجلسك مع صاحب بدعة فإني أخشى عليك مقة الله عز وجل وقال الفضيل إياك أن تجلس مع صاحب بدعة فإني أخشى عليك مقة الله وقال منصور بن المعتمر بعث الله آدم عليه السلام بالشريعة فكان الناس على شريعة آدم حتى ظهرت الزندقة فذهبت شريعة آدم حتى بعث الله نوحا عليه السلام بالشريعة فكان الناس على شريعة نوح فمات أذهبها فما أذهبها إلى الزندقة ثم بعث الله إبراهيم عليه السلام فكان الناس على شريعة إبراهيم عليه السلام حتى ظهرت الزندقة فذهبت شريعة إبراهيم عليه السلام ثم بعث الله موسى عليه السلام فكان الناس على شريعة موسى حتى ظهرت الزندقة فذهبت شريعة موسى ثم ذهب الله ثم بعث الله عيسى عليه السلام فكان الناس على شريعة عيسى حتى ظهرت الزندقة فذهبت شريعة عيسى ثم بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بشريعته فلا يخاف على ذهاب هذا الدين إلا بالزندقة وقال محمد بن علي لا تطيعوا رؤساء الدنيا فينسخ الدين من قلوبكم وقال الشعبي إذا أطاع الناس سلطانهم فيما يبتدع لهم أخرج الله من قلوبهم الإيمان وأسكنها الرعب
wanda athar ya fassara na baya to la tuti'u ru'asa ad-dunya to ne ya dauki wanda yace to ba shi a littafin ibana a ce kar a yi mashi wagabanni biyayya a sha'abi sai ya fito da shi idan a ba'an nasu sultanahun fi ma ya tari ulam in ya kirkiro bid'a to anan ba za a mai ne ba za a mai biyayya ba saboda gaba da gabanta amma ko ba za a mai tawaye ba sai a mai nasiha billati hiya ahsan kamar da shi al-imam Ahmad suka yi na'am صلى الله عليه وقال الحسن سيأتي أمراء يدعون الناس إلى مخالفة السنة فتضيعهم الرعية خوفا على ذهاب دنياهم فعندها سلبهم الله الإيمان وأورثهم الفقر ونزع منهم الصبر ولم, يجر ولم يأجرهم عليه وقال يونس بن عبيد إذا خالف السلطان السنة وقالت الرعية قد أمرنا بطاعته أسكن الله قلوبهم الشك وأورثتهم التطاعن auratahu وأورثهم التطاعن حسن الله عليه to kaga kaga cewa mutane suka yi ma shugaba biyayya cikin bid'a yana nufin har su yadda da ita a zuci so da babu ikrahi a cikin amalul qalbi ba ba wanda yace tilasta maka sai ka so wani ko sai ka ki wani ko sai ka yadda da wani abu ba in ya matsa ta kai ma ka yi sallar ka a gida misali ko kai sallar ka a gida dama kun hirsa baitika in sami'ta bi fitnatin wa tawaffa kullu munafiqin fattani ko shaytan amma dai a ce dole sai ka so abin da shugaba ya so na sabon Allah to wannan a, sabon Allah ne kai ma ka ka ga damar ka yi kawai na صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم دين المرء على دين دين المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالد وقال سليمان بن illa wa du'ifa na'am
وقال سليمان بن داود لا تح- لا تحكموا على احد بشيء حتى تنظروا من يخادم Mm.
واوحى الله الى موسى عليه السلام يا موسى كن يقظا كن يقظانا وارتد وارتد لنفسك اخوانا وكن خدنا لا وكن وكل خدن لا يواتيك على مسرتي فاحذره فانه لك عدو وانا منه بريء وقال ابن المبارك من خفيت علينا بدعته ولم تخفى علينا اسالفته Mm.
وقيل إنه كان للمجوس دين وكتاب فوقع ملك منهم على أخته وقد كان هويها فخاف رعيته فقال إن الذي صنعت حلالا ثم قتلهم على ذلك فظهر عليهم حتى بقي في المجوس نكاح الأخوات والأمهات وبطلت شريعتهم الأولى subhanallah yasa in ababin zafi ne za a zaɓi shugaba wanda aka san yana da nau'in bid'anci a rabu da shi saboda galibi abin da yake dauke a kai yana tasarri zuwa ga al'umma wanda abin da suke ta faruwa lokacin su ma'amun ke amma in ya riga ya zama shugaban kuma ba a fitowa a yi kuroji za a bayyana wa mutane asalin addini amma ba tare da an yi magana kan shugaba a saman mimbar ba ina fata an gane waccan bayanin cewa na ibn al-mubarak man khafiyat alaina bid'atu lam taqfa alaina eh ulfatu eh ko da mutum ya boye mana bid'a ka sa ko wanda munafiki ne sai nuna shi ahli sunna ne to sai ka labe sai ka kalli da wa yake zama da wa yake mu'amala eh menene suke cewa a waƙe عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي فإن كان ذا شر فجانبه سرعة وإن كان ذا خير فقارنه تهتدي عدوى البليد إلى الجليد سريعة كالجرم يوضع في الرمال فيخمد لا تسحب لا تسحب الكسلان في حالاته كمصالح بفساد آخر يفسد يسعى النبي يوسف كما تامن جليس السوء وجليس الخير وكنا كجالس kanafiqil khairi can kuma don mai yawo da mai turare misk ko ba'il misk da kuma wanda yake zama gurin masu zuga zubi na makera ba il ba su wato an yi aibanta sana'ar wani yaki ana kamanta dai wanda zai zauna ko dai warin karfan da abin da ake konawa ya cutar da shi ko wutar da fallasan mushi amma mai turare ko ka siya ko ya san maka ko wani ya siya ka ji kanshi to kaga zama da ahli sunna babu asara amma zama da dan bid'a sai alal aqal an gane alal aqal ka tasirantu da shi yau da gobe in kai tsaye baka zama dan bid'a ba ke ko kuma alal aqal ma ya zama baka ganin wato munin abin da yake baka ganin munin abin da yake to duk zunubin da baka kyamace shi a zuciyarka ba to kana da laifi akan shi duk zunubi shi yasa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana kan khawarij man qatalahum bi sayfihi bi yadihi fa huwa mu'min ومن قاتلهم بلسانه فهو مؤمن ومن قاتلهم بقلبه فهو مؤمن سيتي وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل wanda ya yaƙe su da makami kamar in shugaba ne shi mumini ne wanda ya yaƙe su da harshe kan Allah ya baka ilimi ka fito ka bayyana mazhaba ce wadda take batacciya halakakkiya bid'iyya duk in ka kasa wannan ka ki abin a zuciyarka sai ce babu wani abu mai suna imani ƙasa da ki a zuciya daidai da ƙwayan komayya idan in ya zama kana zaune da ɗan bid'a yau da gobe yau da gobe sai ya zama abin da yake ma kana ganin adi ba komi ba ne to zunubi za a yi ta rubuta maka idan son sabo shi ma yin sabon ne ballantana bidiya shi sa ka ce kar a zauna da mai yin na
صلى الله عليكم وقال الحسن لا يزال هذا الدين متينا ما لم تقع الا اهواء في السلطان هم الذي- هم الذين يدينون الناس فاذا وقع فيهم فمن يدينهم وقال ابن مسعود
yudinuna ta'addin hum alladhina yudinuna an-nas هم الذين يدينون الناس فإذا وقع فيهم فمن يدينهم وقال ابن مسعود رضي الله عنه إذا وقع الناس في الشر فقل لا أسوة لي في الشر ليوطن المرء نفسه على أنه إن كفر الناس كلهم لم يكفر وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسوير بن غفلة إنك, لا إنك لعلك أن تخلف بعدي فأع- فأطع الأمير وإن كان عبدا مشجعا إن ظلمك فاصبر وإن حرمك فاص- فاصبر وإن أرداك على أمر ينقص دينك فقل دمي دون ديني وقال مطرف بن عبد الله من بذل دينه دون ماله أورثه الله الفقر وحشره يوم القيامة فمن- في من يحمل الراية بين يدي إبليس إلى جهنم وقال الفضول بن عياض أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله qawlatan marfu'a وقال الفضيل رحمه الله تعالى صاحب بدعة لا تأمنه على دينك ولا تشابهه في أمرك ولا تجلس إليه فإنه من جلس إلى صاحب بدعة ورثه الله العمى amal qalbi yake ne eh fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur sai ga duk al'amuran ka sun cakule ashe abuta da dan bid'a ne shugunci ne babba na'am صلى الله عليه وسلم وقال الفضيل نظر نظر المؤمن الى المؤمن جلاء القلب ونظر الرجل الى صاحب البدعه ورثه العمى يعني في قلبه وكان الفضيل يقول اسلك حياه طيبه الإسلام طيبه الاسلام الاسلام والسنه وقال مجاهد في قول الله في قول الله تعالى فلنحيينه حياه طيبه قال حسن الراي يعني السنه قال الفضيل طوبى لمن مات على الاسلام والسنه ثم بكى الفضيل على زمان تظهر فيه البدع فاذا كان ذلك wancan fudail akwai la yashtumu mubtadi'un la yashummu mubtadi'un illa ra'ihatal janna la yashummu mubtadi'un eh yawa la yash yawa la yashummu kai subhanallah na yi kwa ba nan. la yashummu mubtadi'un ra'ihatal janna nan babu a wannan nuska نعم صلى الله عليه وسلم وقال الفضيل طوبى لمن مات على الإسلام والسنة ثم بكى الفضيل على زمان تظهر فيه البدعة فإذا كان ذلك فأكثروا من قول ما شاء الله وقال الفضيل من جلس مع صاحب البدعة لم يعطى الحكمة kwarai kuwa وقال الفضيل لا تجلس مع صاحب البدعة فإني أخشى عليك اللعنة Mm.
وقال الفضيل من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام Mm.
وقال الفضيل إن لله عبادا تحيا بهم البلاد وهم أصحاب السنة Mm.
من كان منهم يعقل ما يدخل جوفه ومن كان كذلك كان في حزب الله عز وجل Mm.
وقال الفضيل من تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع وقال سفيان بن عيينة لرجل من أين جئت قال من جنازة فلان بن فلان, بن فلان قال لا حدثتك بحديث استغفر الله الله.
ولا تعد نظرت إلى رجل نظرت إلى رجل يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعت جنازته وقال هارون بن زياد سمعت الفديابي ورجل يسأله ممن شتم أبا بكر رضي الله عنه قال كافر قال فنصلي عليه قال لا فسألته كيف نصنع به قال وهو يقول لا إله إلا الله قال لا تمسوه بأيديكم ادفعوه بالخشب ثم توالوه في حفرته eh kamar ka taba shi ma akwai matsala eh ka samu katako haka tunda in kun bar shi zai yi muku wariya unguwa eh ko a ba yan dako kuɗi su kwashe shi a a wilbaro ko a kura a je bayan gari yanda ake jefar da jaki in ya mutu a je a yadda shi eh me zagin sayyidina abubakar ha ina صلى الله عليه وسلم وقال محمد بن بشار قلت لعبد الرحمن المهدي اخبر جنازه من سب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو كان من عصرتي ما ورثته وقال أبو بكر بن عياش لا أصلي على رافضي ولا حروري لأن الرافضي يجعل عمر كافر كافرا والحروري يجعل عليا كافرا وقال طلحة بن المصرف إن الرافضة لا تنكح نساؤهم ولا تركب ذبائحهم لأنهم أهل ردة وقيل للحسن إن فلانا غسل رجلا من أهل الأهواء فقال أعرفوه إنه إن مات لم نصلي عليه ونظر ابن سيرين إلى رجل من أصحابه في بعض محال البصرة فقال له يا فلان ما تصنع هنا فقال عدت فلان عدت فلانا من علة يعني رجلا من أهل الأهواء فقال له ابن سيرين إما رفت لم لم نعدك وإن مت لم نصلي عليك وإلا إلا أن تتوب قال تبت kun ga kun ga ne ko ba ko shi ne dan bid'an ba ya je gai da dan bid'a ne bai da lafiya sai ce to kai in kai rashin lafiya ba zan je diba ka ba kakka ji haushi dan kaga ba kakka ma kakka sa rai to wai malam bai zo ba ba zan zo ba kuma in ka mutu ba zan je in halarci sallar gawanka ba sai dai an ka tuba to shi nan an an yadda da tuba shi ko tunda shi da ma ahli sunna ne ganewa ne bai yi ba to yanzu ya gane tsotsayi ya fada mishi an gane ko to yanzu sai ya gane kuma an ba da hakan ba ba a ganewa ba shi yasa aka ci ganewa ba har yanzu wannan lallabawa ita ta jawo amma su da ka isa ka ce ibnu sirina bai da usulubi eh muhammad ibnu sirin yana cikin manyan tabi'ai fa yace ka je gaida shi eh to kai in kai rashin lafiya ba zan je gaida kai kuma in ka mutu ba zan halarci gawa ka ba in ba tuba kai ba yace a me yayi zafi na tuba kaga wannan gobe ya kara ko sai ko sai kara kuma a aikace kaman karatu a aikace ya fi bayyana ya fi bayyana ko da waɗanda a sa ɗin kana karantar da su kana gai amma sai ya zama aikin ka ya saba kai mayan shinkafa ɗan bid'a ne ya yi suna ka tafi wurin walima ko ya mutu ka je gaisuwa ko bai da lafiya ka je dubiya neman shiga da iya yi da kini bibi kuma wai ka zo kana karantar da wani ina amfanin karatu to in alqaka fahmuka fi mahawin falaitaka thumma laitaka ma fahimta shi karatu dan ai aiki ne ake karanta shi dan aiki ne amma kullum muna faɗa irin waɗancan yan bid'an kurnawan su ake nufi ba jahilai ba miskinai yawwa وقال الفضيل آكل طعام اليهودي والنصراني ولا أكل طعام صاحب البدعة فضيل بن عياض عابد الحرمين شيء يجي جوه
وكان يقول اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحبه قلبي قال الفضيل إذا علم الله من رجل ya ya أنه- da taimako yake ne la kakka ba dama kakka ba dan bid'a daman ya taimake ni ma dan in ka san alheri ahsin ila an-nasi tasta- tasta'bid qulubahum fa qala masta'bada al-insana ihsan ce to in ya mun alheri ya mun wadan kyauta ba mamaki zuciyata ta dan ji tana tana san shi shi yasa ka kiyaye kana karatu gun dan bid'a ka je ka ce kai kaga ba dan wannan ba da ban fahimci mas'ala kaza kaza ba yau da gobe sai zuciyarka ta kamu da san shi ka ko ka zama dan bid'a ka zama dan bid'a to shi yasa Fudail yake addu'a Allah karka ba dan bid'a daman ya mun wani taimakon da zuciyata za ta kamu da san shi Kai ga su sun fifita sunna ne akan komi kai ko kai dan dan talauci ya dan gurje ka gani kake yi kawai ko ma waye ya kawo zaka kama inda ya taimako ne eh to inda kana an san komi daga kowa sai ka bi kowa kuma sai ka iya aikata komi ka zama mai wara'u cikin addini aina صلى الله عليه وسلم قال الخضير إذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحب البدعة رجوت أن يغفر الله له وإن قل عمله Allahu وقال المروزي سألت أبا عبد الله عمن شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم فقال ما أره على الإسلام وقال بشر بن الحارث من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين مم.
وقال الأوزاعي من شتم أبا بكر بالصديق رضي الله عنه فقد ارتد عن دينه وأباح دمه مم.
وقال أبو عبيد بن القاسم بن سلام لا لا حظ لرافضيه في الفيء والغنيمة بقول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون الآية وقال عمار بن زيد kaga an بن- yi magana fai'u in sai ce lil fuqara alladhina ukhriju min diyarihim ko wa amwalihim yabtaghuna fadlan min ya ambaci muhajirun ya ambaci ansar walladhina tabawwa'u dara wal iman sai ce walladhina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا الذين آمنوا يعنى بهم الصحابة رضوان الله عليهم su karkasa kiyayya a zukatanmu ga wanda suka riga mu yin imani su ne sahabbai to kaga ko dan shi'a yana kin sahabbai to to shi in an ci an je yaƙi an samu fai'u da ake raba mawa al'umma to shi banda ɗan shi'a duk da ku aka ce ba za a ba shi ganima ba za a ba shi fai'u kenan ba musulmi ba ne ai kwarai صلى na الله عليه وسلم. وقال حمار بن زيد كنت مع ايوب ويونس وابن عون رحمهم الله تعالى فمر بهم عمرو بن عبيد فسلم عليهم ووقف فلم يردوا عليه ثم جاز فما ذكروه a gani ko an batan shi ba su yi ɓata harshe ne amrubu na ubaidin al-kadari zai musu sallama kuma wanga ba su ne dai muke karanta su cikin isnadi to ahlul hadithi hum ahlus sunnati an gane ai na duk su ne rijal ɗin. su ne ai na احسن الله اليكم وقال الفضيل يد الله على الجماعه ولا ينظر الله الى صاحب بدعه وقال زائدة قلت لمنصور يا أبا عتاب اليوم, اليوم الذي يصوم فيه أحدنا ينتقص فيه الدين ينتقص فيه الذين ينتقصون أبا بكر, أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قال نعم وكان الحسن يقول ليس لأصحاب البدعة غيب- غيبة da kace-kace da su babu giba kan tambiriya وقال عطاء ما أذن الله لصاحب البدعة في التوبة وقال أبو عبيد إن عاشرت الناس وكلمت أهل ال- أهل الكلام فما رأيت قوما أوسخ وسخ- وسخا ولا أقدر قدرا ولا ضعف حجة ولا أحمق من من رافضة babba hawa وذكرت الأه- وذكرت الأهواء عند رق- رقبة بن مسقلة فقال أما الرافضة فإنهم اتخذوا البهتان حجة وأما المرجعة فعلى دين الملوك وأما الزيدية فأحسب فأحسب أن الذين أن, أن الذي وضع لهم رأيهم رعج وأما المعتزلة فوالله ما خرجت إلى ضيعتي فظننت أني وأرجع وإن- إلا وهم قد رجعوا عن رأي عن رأيهم saboda askancin ra'ayin da kuma rashin hujjar shi amma Allah ya toshe musu basira
وقال طلحة بن مصرف لولا أني على وضوء لأخبرتكم بما تقول الرافضة
ya gani ya ya faɗa a lalashi za ta wani samu mu samu gurin tsayawa ko to to ba ba su ba ba su وقال مغيرة sai ta وقال nuna na'am وقال مغيرة خرج جرير بن عبد الله وعلي بن حاتم وحضرة بن الك- وحضرة الكاتب من الكوفة حتى نزلوا قرقيسا وقالوا لا نقيم ببلدة يكتب فيها عثمان بن عفان Allah
وقال أحمد بن عبد الله بن يونس باع محمد بن عبد العزيز التيمي داره وقال لا أقيم بالكوفة بلدة يشتم فيها بلدة يشتم فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مم.
وقال العوام بن حوشب إن أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة بعضهم يقول لبعض اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتلف عليه القلوب ولا تذكروا ما شجر بينهم فتحرش الناس عليهم Allah وقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى لا يغل لا يغل قلب أحد على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان قلبه على المسلمين أغل وقال سفيان في قوله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم وقال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقال الشعبي نظرت في الأهواء وكلمت أهلها فلم أرى قوما أقل عقلا من الخشبية ina shi وقال عاصم بن ضمرة قلت للحسن بن علي إن الشيعة يزعمون, يزعمون أن علي يرجع فقال كذبوا لو علمنا ذلك ما تزوج نساؤنا ولا قسمنا ماله ma tazawwaja nisa'uhu
لو علم أحسن الله عليكم لو علمنا ذلك ما تزوج نساؤه ولا قسم ولا قسمنا ماله وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى من فضل عليا على ابي بكر وعمر رضي الله عنهم فقد فقد عابهما وعاب من فضله علي عليهما وقال
tunda shi kai shi sai na ali ya hana a fifita shi a kansu in ka ce ya kafi su ko ka karyata shi ba
صلى الله عليه وسلم وقال جابر بن يزيد الجعفي قال لي محمد بن علي يا جابر بلغني ان قوما بالعراق يتناولون ابا بكر وعمر رضي الله عنهما ويزعمون انهم يحبوننا ويزعمون اني اني امرتهم بذلك فابلغهم اني الى الله منهم بريء والذي نفسي بيده لو ولي- لو وليت لتقربت بدمائهم الى الله ان اعداء الاسلام ان اعداء الاسلام لغافلون عنهما بقلة بقلة ح- بقلة حراء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم Eh, kamar kamar yadda aka ce aike da su hajjaji ya faɗa kan wani inna fi qatli ka salahan lil muslimin akwai wanda kashe shi akwai gyara akwai romo ciki ƙwarai akwai mustarifin wa mustarafo ana na'am
وقال جابر جاء نفر من الناس إلى علي بن الحسين فأثنوا عليه فقال ما أكذبكم وأجراكم على الله عز وجل نحن من صالح قومنا ويحسبنا أن نكون من ونا- وبحسب وبحسبنا أن نكون من صالح قومنا وقال سفيان بن قرم الضبي الضبي كنت عند عبد الله بن الحسن وقال سليمان بن القرن الضبي رضي رحمه الله تعالى كنت عند عبد الله بن الحسن بن الحسن حسين بن ع- بن الحسن فقال له رجل اصلحك الله من اهل بيت من, من اهل قبلتنا أ- احد من اهل قبلتنا احد ينبغي ان نشهد عليه بشرك قال نعم نعم نعم الرافضه اشهد انهم لمشركون وكيف لا يكونون مش لا يكونون مشركين ولو سالتهم أذن- اذنب النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا نعم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولو قلت لهم أذنب علي فقالوا لا ومن قال ذلك فقد كفر a gurin shi'a shekul utaimin ya ambata cikin alkawalin mufid cewa dan shi'a ka ji inda ya ma rantsuwa da sai na ali to abin haka ne amma an ba haka wani zai iya rantsuwa da allah bal alƙummi wani dan shi'a ne halakake alƙummi a zahullahu ya ambata cikin cikin littafin shi ko na tafsiri cikin dai littattafin shi cewa ah, saba mawa sayyidina ali shi babu gafara a kai amma wanda ya saba ma Allah Allah yana iya gafarta mishi dan shi ake suna fifita sayyidina ali ba kawai akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai har akan ubangiji subhanahu wa ta'ala
أحسن الله إليكم قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي قال أخبرنا عباس بن بوري قال أخبرنا جعفر بن بن عون بن عن فضيل بن مرزوق أنه قال سمعت عبد الله بن حسن بن حسين يقول لرجل من الرافضة والله إن قتلك لقربة لولا حق الجوار وقال جابر بن رفاعة سألت جعفر بن محمد بن عم- محمد عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال لا أنال لا أنالني لا أنالني الله شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إنما تقرب إلى الله بحبهما بحبهما والصلاة عليهما وقال الحسن بن صالح الصلاة nan ya an du'a
أحسن الله إليكم وقال الحسن بن صالح سألت جعفر بن محمد عن أبي بكر وعمر فقال أبرأ من كل من ذكرهما إلا بخير قلت مم.
لعلك تقول ذاك ذاك تقية فقال أنا إذا من المشركين ولا لا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إنما أتقرب إلى الله عز وجل بحبهما ولكن قوما يتأكلون من الناس Mm. Wanda shi ma tana cikin ashi'a a sunna ta imam abdullah abdullah bin imam ahmad ya rawaito yana kyautata da ta isnadin tabbatacce ne daga ja'far ne sadiq kenan sunan taqiyyan ma akwai shi tun a wancan lokaci sai aka ce ka faɗa ni dan taqiya ya ce kenan na zama arni eh na zama munafunci kenan kawai da gaske ne in dai har son sayyidina abubakar da umar ba na neman kusanci da shi zuwa ga Allah to ba ma na ce ta annabi ma ba zai same ni saboda son su menene addini ne, kuma ibada ana tawassuli da ita aw awthaqu ura al-iman annabi ya ce al-hubbu fillahi wal bughd lahu bayan annabawa ba wanda zaka so saboda Allah irin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam son su ibada ce kin su kafirci ne Aina.
أحسن الله إليكم وقال أبو خالد الأحمر سألت عبد الله بن حسن بن الحسين رضي الله عنهما عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال صلى الله صلى الله عليهما ولا صلى على من لا يصلي عليهما من لا يصلي عليهما ونحن غداء ونحن غداء براء ونحن غدا براء ممن جعلنا طعمة جعلنا طعمتهم وقال محمد بن علي بن الحسين من فضلنا على ابي بكر وعمر رضي الله عنهما فقد برئ من سنه جدنا ونحن خصماؤه غدا عند الله عز وجل وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم سياتي قوم لهم نبز يقال لهم رافضه اين لقيتموهم فاقتلوهم فاقتل اين لقيتهم فاقتلهم فانهم مشركون قلت يا رسول الله هم العلامه فيهم قالوا يضربونك المارس فيك ويطعنون على السلف وقال علي رضي الله عنه تفترق هذه الأمة على نيف وسبعين فرقة شرها فرقة تنحل تنتحل حبنا وتخالف أمرنا وقال علي رضي الله عنه هلك في رجلان محب مفرط ومبغض مفتر وقال حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن زياد النسابوري قال حدثنا shi shi wancan athar din ya tabbata amma wadancan duk suna da wani
صلى الله عليه cewa ya وسلم haliku fiye rajulani wanda ya tabbata mun karanta shi jiya na صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو بكر بن عبد الله بن محمد بن زياد النسابوري قال اخبرنا عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال لي احمد بن حنبل رحمه الله تعالى عليه رحمه الله عليه يا ابا الحسن اذا رايت رجلا يذكر رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الاسلام فقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يخرج قابلا لقيام الساعه قوم يقال لهم رافضه براء من الاسلام قال حدثنا القاضي القاضي بن مطرف قال حدثنا محمد بن احمد بن محمد قال قال قال لنا محمد بن احمد بن خالد قال حدثنا ابو عبد الله المؤلف المعروف بن شاقيل قال حدثني يزيد بن محمد الثقفي قال قال اخبرنا حسان بن سدير عن سدير عن محمد بن علي عن ابيه رضي الله عنه عن علي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي رضي الله عنه انه قال لنوفل البكاري وهو معه الصفح يا نوف تدري مش مش من شيعتي قال لا قال لا والله قال شيعتي الذبل الشفاه الشفاه الحمو الخمو البطون الخمس البطون تعرف الرهبانية والرب والربانية في وجوههم رهبان بالليل أسد بالنهار إذا ج... إذا جهل إذا جنهم الليل إذا جنهم أحسن الله عليكم إذا جنهم الليل اعتزروا على أوساطهم واتدروا واتدروا على أطرافهم وارتدوا على أطرافهم يخورون كما تخور كما تخور الثيران كما تخور الثيران في فكاك رقابهم شيعة الذين شهدوا لم يعرفوا شيعة الذين إذا شهدوا لم يعرفوا وإذا خطبوا لم يزوجوا وإذا مرضوا لم يعادوا وإذا غابوا لم يفتقوا لم يفتقلوا شيعة الذين في أموالهم بالنواصول وفي الله يتبادلون درهم درهم وفلس وفلس وفلس وثوب وثوب والا فلا شيعتي من لم يهر من لم يهر حرير الكلاب ولم يطمع طمع الغراب ولا ولا يسال الناس واما تجوعا ان راى من
لا يسأل
ولا لا يسأل الناس
ولا لا يسال الناس لا يسال الناس واما تجوعا إن رأى مؤمنا أكرمه وإن رأى فاسقا هجره هؤلاء والله يا نوح شيعة شرورهم مأمونة قلوبهم محزونة وحوائجهم خبيثة وأنفسهم عفيفة إن اختلفت بهم البلدان لم تختلف قلوبهم أما الليل فصافون أقدامهم يفترشون جباههم تجري دموعهم على قدودهم يجأرون في فكاك رقابهم وأما النهار فحلماء العلماء نجباء كرام أبرار أتقياء يا نوح شيعة الذين اتخذوا الأرض بساطا والماء طيبا والقرآن شعارا والدعاء نثارا فقرضوا الدنيا قرضا على دين منهاج عيسى بن مريم عليه السلام
نعم ban san shi ba da isnadi yana to sai mu tashi alkismu thani bayan mun insha Allah